أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد فاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منا يومنا مريسان جمعة شاترة قوة المحرم hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga wata na takwas miladiya dubu biyu da ishirin da ɗaya a mana daɗa yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya da ya kawo mu wannan mazamana tamu zawiyar sheikh mu sheikh malam marwan radiyallahu anhu wa rahimahullahu wa rahmatan wasi'a inda maka muke ci gaba da karatun littafin a shifa bi ta'arifi hukul mustafa sallallahu alaihi wasallam wannan yau za mu yi zama na 77 kenan cikin taufikin ubangiji tabaraka ta'ala muna cikin dai jerin mu'jizojin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam muna cikin za mu tashi fasali na ishirin da biyu a satin da ya gabata mun yi fasali na ishirin da ɗaya wanda ke bani bisa kan warke marasa lahiya da ma'abuta musibobi yau kuma za mu yi alfasul sani wani ishirin fasali na ishirin da biyu ijabatu du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam karɓar addu'ansa ya da amince Allah su tabbata a gare shi wa hadha babun wasi'un jiddan shi alqadi ya mai littafin nan yace wannan kuma wata kowa ce mai yalwa sosai mana kowa ta amsar amsa addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ma wani nau'i ne na in ba mata nau'i ne na mu'jizoshi yake bi daki daki daki daki har mun zo ga shi ma karɓar addu'a. To, za mu gani lalle wa'ansu ma Allah ya ba su baiwa ta a karɓi addu'ansu, cikin halinta Allah da yawa suna da wannan baiwa mala'iku Allah na karɓar addu'ansu, annabawa Allah na karɓar addu'ansu, waliyan Allah Allah na karɓar addu'ansu, amma wannan za mu gani karɓar addu'a na musamman ne, na ma'aki sallallahu Alaihi wasu, kamar da yana za mu gani. yace wa ijabatu da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam li jama'atin bima da'a lahum wa alaihim mutawatirun al jumlati yace amsawan addu'a ta annabi sai da amince Allah tabbata a gare shi ga wasu jama'a da yayi addu'a a gare su ta alheri ya same su ko ko wa'anda aka yi addu'a a kansu saboda wani sharri da suka yi sharri ya same su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa wani ya samu alheri ko ko wani shari ya same shi ya same shi wannan abu ne wanda yake mutawatiri wanda duk mai karatun sira annabi sallallahu ya san shi an rawaito jama'a yawa gaban jama'a ne aka yi ba wai mutum ɗaya ne aka yi ba za ka baje ka ba labari gabana aka yi ni ka da gaban jama'a aka yi so da yawa kuma jama'an nan suka yada ma jama'a masu yawa kuma suka yada ma jama'a masu yawa har ya kawo gare mu shine ake cewa mutawatiri to wannan abu ne wanda yake mutawatiri alal jumlati a bisa jumla ma baki da malumun daruratun kuma sanin wannan yana cikin abin da ake ce musu tilas a san su shi abin da ke tilas a so shi a san shi abu ne wanda ba cewa wani ce bai san shi ba bai ba cewa ce wani musulmi bai saka ba misali salloli na farilla guda nawa ne to wannan wajibi tilas ne a ce musulmi ya san cewa sallolin farilla a sallah guda biyar ce kawai wannan ba ta a ce musulmi bai san wannan ba misali azumi na watan ramadan wajibi ne ko ba wajibi ne dole ne mutum ya shi ko ba dole bane wannan dole ne musulmi ya san azumin watan ramadan dole ne tilas ne akan shi to wannan sune abubuwan da sanin su tilas ne to shi irin wannan yace shi ma sanin wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi adda Allah ya karba wannan sanin wannan shi ma yana cikin abin da suke tilas ne a san su shi abin da yake tilas a san shi nan in mutum ya yi musan shi yana hita daga musulunci ba wa kad jaa fi hadisi Hudhaifa kuma hakika ya zo a cikin hadisi wanda Hudhaifatul Yamani ya rawaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza da'a li rajulin adrakati da'watu waladahu wa walada waladihi yace ma'aikin Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya kasance in yayi addu'a ga wani mutum to wannan addu'a adrakati da'watu waladahu za ta riski dan mutumin ba mutum shi kadai abin da ke samu ba sai ya same shi ya samu dan shi wa walada waladi da dan dan shi watakila shi wannan an ce ma wala da waladi idan ka aita sha ne ba san har zuwa har zuwa yaushe ba saboda kamar yadda zo irin irin wannan in Allah ya haka Allah yake lamarin sa san barka in yi ga malam masallaci amma akwai cikin cikin alqur'ani Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa kana abuhuma saliha ana kisa wayansu wanda waliyin Allah Khadir ya zo wani gini ya zo ya faɗi a wani gari da ba a karɓi bakuntarsa ba ya tada ginin nan sai daga ba ke ba abin da ya sanya ya tada ginin to wannan wani mutum ne ya bar dukiya mai yawa ƙarƙashin ginin nan kuma waɗanda suke za su ga da waɗannan dukiyan yara ne ƙanana to lokacin nan aka bai ginin nan ya waɗi wajen a tada shi za a ga dukiya kuma ba za a adana musu ita ba saboda haka sai a Allah ya turo shi wannan aikin ya tada wannan katanga ta faɗi har sai ƙarfin su ya kai da wannan an yi wannan ne sai ce Allah ya yi wannan shi bai dangana wannan aikin ba aikin alheri daman masu ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala ke dangana shi sharri kuma ba a dangana shi ga Allah to sai ya ce ma faru ma faru wani zalika a shayin Muhammad Jidaru fa kana gulami ne time da filma dinci wa kana tahta kanzul lahum wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabzik wa ma fa'alatu an amri yace wa'annan abin da yasa Allah ya musu wannan wa kana abuhuma salihah ubansu ya kasance mutumin kirki wannan kirkin ne na ubansu yake bibiyan su Allah yake ta saka ma uban nasu har zuwa gare su to malama suka ce wannan uban nasu da aka ce uban su kakan su ne na bakwai to kama wannan shine irin maki sallallahu alaihi wasallam in ya da cikin satin da ya gabata ko wanda ya gabata wancan ne mun ga yanda maki sallallahu alaihi wasallam yayi alama ya taba kunnan wata akuya ya kai har irin akuyan ma suke hitowa da alamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma akuyan nan a kunnanta to haka ne abai yake حدثنا أبو محمد العتابي عتابي بقراءة علي حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد حدثنا أبو الحسن القادسي حدثنا أبو زيد للمروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه duka wannan sanadin an karbo daga sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال يتي قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له سينا أنس يتي ما أي في هذا تتي قالت أمي ما أي في هذا تتي يا رسول الله يا ما يجعل الله wannan hadiminka Anas gashi nan Anas hadiminka ne kai addu'a kai mai addu'a kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu ya Allah ka yawaita dukiyarsa da ‘ya'yansa kuma ka yi albarka cikin abin da ka ba shi. A da da annabi sallallahu ya mai kenan. Wa min riwayat Ikrima ya zuwa cikin riwaya Ikrima kala Anas sai sai na Anas radiyallahu anhu ya tabbata a gare shi yace fa wallahi inna mali la kathir ce wallahi dukiya ta dai mai yawa ce wa inna waladi wa walada waladi la yu'aduna al-yawma ala nahwi al-mi'ah yake kuma da ‘ya'yana da ‘ya'yan ‘ya'yana a yau ana ƙirga su wajen ɗari ake ƙirgawa. Wafi riwayatin a cikin wata riwaya kuma, fama alamu ahadan asaba min raka ila aishi ma asabtu ban san wanda ban san wani ba wanda ya samu yalwa ta rayuwa irin niyan da na samu walaqad dafantu biyadayya hataini mi'atan min waladi yace kuma hakika na birne na bisne ɗa ɗari daga cikin ‘ya'yana yace na binne ɗa ɗari da hannuwana la a ƙulu siftan wala wala da waladin yace ‘ya'yana nake muku zance bince muku ba ɓari a ban da ɓari shine siftan wala wala da waladin kun bince ɗan ɗa ba ba jika ba yace ‘ya'yana shi wanda shi da hannun shi ya binne ya birne har ɗa guda ɗari. A wamin da ya kuma da saboda Allah ne tsawon rai kuma ya yi shekara yana cikin da suke shekara ɗari. Wamin du'a wamin hu yana cikin irin wannan mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam du'a hu li Abdullahi li Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu bil barakati. Adda adda annabi sallallahu alaihi wasallam yama sahabin nan mai girma Abdulrahman ɗan Auf, bil barkati da albarka. Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai adda isa mai albarka. To shi ko Abdullahi bin Abdurrahman bin Auf yana cikin wanda ake ce musu al'ashiratul mubashiratu bil janna mutum goma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi yace ɗan aljanna ne. Yana cikin wa'in mutum biyar nun suka musulunta a hannun sayyidina Abubakar sannan suka zo jan maki sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin wanda suka yi hijira na gaba gaba mutum takwas shi yana gama na mutum na takwas ne wanda suka musulunta suna cikin wanda suka yi hijira zuwa habasha kuma daga baya suka suka yi hijira zuwa madina shi ya an haife shi ne a kamun hijira da shekara arba'in da uku kamun hijira da shekara arba'in da uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shekara goma ya yi wa Fati. hijira tana da shekara 32 kenan yana dan shekara 75 zamanin halifancin sayyid na Usman bin Affan radiyallahu anhu yana cikin wanda Allah ya yaulata musu kuma suna da arziki mai yawa kuma masu ciyar da arzikin nan fi sabilillahi ya taba ba da rabin duke shi kudin da yake badawa in kaji abubuwa da kyauta ta ban mamaki ta rana an taba jin garin Madina ya ya dasha da kamar ya cika da kamar hargowa saboda raƙumman shi da suke ɗauke da laftuna na abinci kala-kala da ababen da wanda ake sauwa daga sham raƙumi 700 na shi suka shigo wannan kwamba ta raƙumi 700 suka shigo madina ana jin kakaya kakaya wannan raƙumin raƙumin wani baki ɗaya nasu wannan karin ya yi kyauta da su baki ɗaya ita a raba ma musulmi da ba ba abinda suke ɗauke da shi ba har raƙumin da bayan da suke kora su wani wuri an ce ma ya taɓa yanta bawa wajen dubu uku ko dubu talatin a saboda riwayat ko ko ban mance ba yana in ka ji irin dukiya da mai yawa Allah ya bashi shine wanda da suka zo madina nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ƴan uwantaka tsakanin wanda suka yi hijira daga Makka da kuma waɗanda aka tarda nan Madina aka hada shi da wani mutumin Madina da ake kiran shi Sa'ad ibn Rabi'a sai shi wanda aka hada shi da shi Sa'ad ibn Rabi'a yace to ka san ni ina cikin wanda suka yi kowa kuɗi ko na yi kowa kuɗi a nan Madina saboda haka abin da nake so tunda an hada ɗan uwantaka da ni da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ina da dukiya cikin dukiyar nan tawa yadda za a yi zan raba ta biyu in baka rabi kuma iyalina ina da mata biyu ka diba wadda kaga tama ka zo ka yi mini sai in sake ta in yaso in ta idda sai ka arma saboda tsabar yan uwantaka yadda suka rike ta yadda suka rike addini da karfi sai abdurrahman bin afu radiyallahu anhu ya ce mai a abin da nake so barakallahu laka fi malika wa ahlika dulla ne ala so abin da ke so Allah ya yi albarka cikin dukiyarka Allah ya yi albarka cikin iyalinka ni dai ka gwada mini kasuwa kasuwa kawai gwada mini kasuwa aka nuna mai suko kainuka wata kasuwa da take Madina kawai ya je ya je kama a ce mi ya ci riba kama a ba da jima ba ko har shi ma ya yi armi ya armi wata mata nan ta garin Madina to wannan shine dai Abdurrahman bin Auf an ce sunan shi ma da farko da ya zo ma'aiki salasalam sunan shi abdu amar ko ko abdul ka'aba bawan amr ko bawan ka'aba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mai wani suna ya ce mai a abdurrahman da sunanka shikenan abdurrahman din ta ji shi abdurrahman dan auf yana cikin mutane masu hankali sosai wanda suka haramta ma kansu shan giya tun a jahiliya tun kamun zuwa musulunci ma kawai shi ya haramta ma kanshi shan giya to shine wannan yake cewa annabi aka ce annabi sallam ya ya ne adda Allah ya mai isa mai albarka qala abdurrahman shi abdurrahman bin auf kenan yace falau rafa'atu hajaran larajautu an usiba ta tahu zahaban saboda tsaban albarka ta shige ni yace da zan daga dutse da zan kaunaci kawai zan samu zinari a karkashin shi ma'ana duk abin da ya daga duk abin da ya kama ko da kasa ya dauka da ya sai da ya ci riba wa fata Allahu alai Allah mai budi wa mata lokacin da ya rasu fa hufira zahabu min tarikatihi bil fuusi sai aka toni zinariya daga cikin ababen da ya bari shine dukiyar da ya bari an aka tone ta da da gatira da gatari aka ta sara aka ta sara hatta majalat shil aidi har sai da hannaye suka yi kanta to kanta aka ce kanta isa ko inda hannu zai dauki ruwa dukan ta ce ko sai da hannaye mutane masu sara suka dauki ruwa saboda tsaban yawan dukiya ko wannan abin da shahi zinariya ne wa aka zai kullu zaujatin samanina alfan kowace mace daga cikin matan shi yana da mata guda hudu sai da kasanta sai da ta tashi da dinari kenan tunda ana san zinariya ne dubu tamanin wa kunna arban sun kasance su hudu dinari dubu tamanin malam dinari ɗaya ba dinari shira'i ana kimanta shi da gramun hudu da ɗigo ishirin da jar katin firgir bai san kai gramun dinari ɗaya to yanzu gram ɗaya ya danganta da kasuwa yakan iya kasance gram ɗaya ne yakan iya kasance jika ashirin da ɗaya ko fiye da haka ko ƙasa da haka dai gram yana jiya danganta da kasuwar da kasuwar zinariya yana huce haka yana kasa ma haka kaɗan har jika sha bakwai wani lokaci to a ɗauke shi ma a jika ashirin ashirin yanzu duk guda ɗaya wa jika dinari ɗaya su an ba su dinari dubu tamanin ko ce ce dinari ɗaya wannan ishirin ishirin ƙin so hudu ne da ƙari saboda gram hudu ne da dubu ishirin da biyu to jikata misali tamanin jika tamanin kenan so dubu tamanin kenan jika dai so dubu milfuwa mil kenan miliyan ne wajen miliyan tamanin kenan ko wannan wannan sumuni ne duk mace in akwai in akwai yaya mace ita abin da take take doka kaso ɗaya cikin takwas an kasa dukiyar shi kaso takwas duka matan da kaso ɗaya ne aka basu shi ne suka gaji wannan wannan dukiyar mai yawa kamar kimanin fiye da miliyan tamanin tamanin ko ce wannan abin da shahi wani zinarin bancin sauran dukiyar wakila mi'atu alfu wata kila wata riwa ma kace ba dubu 80 bane ba dubu 100 ne wakila wani kauli aka ce bal bari dai sulihat ilahunna an an yi sulhu ne da ɗaya daga cikin matan nashi da annaha da annahu tallaka ya ci maradi saboda ya sake ta ne a cikin lokacin da yake bai lahiya rishin lahiya shi wanda ya rasu a cikin ta to ya ya saki ɗaya daga cikin su to ita wannan matan sai aka aka aka yi gyara aka yi sulhu aka bata a ala naifin wa samani na arf kwatankwacin dubu tamanin da wani abu abinda bai bai kulle ba dubu tisin wannan wato mace daman ka'idar ta musulunci suna cewa man na ajiyar shi yana uqiba bi hirmani wanda ya gaggauta ya so gaggauta wani abu lokacin shi bai yi ba to hukuncin da ake mai sai a mai ukuba da hana shi wannan abin da ya ni to tunda inda inda ya rasu inda ya bari inda ya bari sai da ya warke ya sike ta shikenan ba ta cikin ba ba ta gare shi amma kana cikin rashin lafiya in ka saki mata sai a ce a watakila ma ke da kake mata ba ka so ta gaishe ka ko to to ba a yarda sai ta gaishe ka ko da ma sai ta gama iddata amma wannan rashin lafiya da yawa cikin ta ka sake ta cikin ta ka rasu to sai an gada ma sai an sai ta gaje ka to kamar irin wannan shi aka yi matan shi ya sake ta ina ci sai kima tamam tamam to sai da aka ba ita kanta sai da aka yi sulhu ne aka yi to ke dai tunda da amma dai kenan ta mata yayi wanda haƙi nata yawa a ka mutum ba ba a ci ba irin wannan bai sa abin da ke ba a ka sani sarai ka san wani bi akwai wani sabani da ake samu to ko da yanzu ita ai in kai mutum ya saki iyalin shi ai ba ban zamani ba a saki hakan za ka samu wata saboda rishin kyautatawa kawai kai da karshe zaga wannan rishin kyautatawa sai kawai bai kamata a ce kuna kwana kuna tare balle ma har in Allah ya saka mutu kattaje mata gashi ka duk rishin cin mutunci da take ma to kamar irin haka Now? Now? Now? Now? Now, eh. Eh, America. Yawa. Now, now. Eh. A wata rana? Ya yake yi zana kwarar ku. Allah akbar. Na'am. Ba ta ciki gaskiya. Idan Na'am, na'am to Na'am to kun kun ga wannan eh shine an tausaya kuma shi nashi kuma nashi kaga ba irin ma wannan inda inda ya inda shin ya rasu ba san dama a ce sai ta ba ta riga da komai. To shi saboda yana kwaɗayin ya zama arziki da ita. Ta tsuwa kuma ya ga haka ne ya rabu da bari sai ya yi shi sai ya yi don ta yi kwaɗayin ta samu ta gaje shi sai mai dota zaga wannan shi ya so mutu a daidai kwarai ko kwarai ko to shi yana cikin dukiyar lebar halawa hausa bi hamsina alf wannan duka ana waɗin albarka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same cikin dukiyar shi duka wannan arzikin ne wa hausa bi hamsina alfan ba da sadaqatihi alfashiya sannan ya yi wasiya da dubu hamsin kenan shi ma na dinare dubu hamsin wannan shi mutum ya wasiya in mutum zai wafati yana yana rubuta wasiya to ko da na mutu dukiya ta wuri kaza ko dukiya kaza a ba a ba a ba ka wani kaza ko ai kaza da ita wannan wasiya ita wasiya ba ta cikin gado ba ta cikin abin da za a raba magana to amma ita ma sharadin ta kar ta huce sulusi kar ta huce kaso ɗaya cikin uku dukiyar ka zaka iya bada amma da kaka huce kaso ɗaya cikin uku yawa kana dama kana da wanda cikin kaso ɗaya cikin uku ta iya ka bada shi ko abin da kasa da shi to kenan abin da ya bada wannan bai kai kaso ɗaya cikin uku ba amma dubu bi hamsin alfan dubu hamsin wannan yayi ba da sadaqati alfashi abancin sadaka shi kuma wanda ya sa wanda sadakokin shi wanda ya sa bada wanda suke daidaita fi hayati a cikin rayuwar shi wa awarisi alheran shi kuma al'azima masu girma bancin wa alheran shi masu girma da kuma sadakokin shi wanda ya saba yi yana sadaka da yawa a taka yawman salatina abadan ya rana guda ya taba yantar da bawa talatin wancan na ganshi cikin riwaya zahabi ce yake hudu yake salasuna alfan kin nan ko ko salasimiya amma wannan ya ce ya taba ya taba yantar da bawa talatin a rana guda shi bawa guda ma in ka yanta shi ladan shi kamar ka yanta kanka daga wuta ne wanda ya yanta bawa kamar ya yanta kanshi kamar kai ne ko da wuta da Allah kiya ya ce mutum dan wuta ne ya yanta bawa to kamar ya ya hiddo kanshi daga wutan nan to shi bawa ba ɗaya ba har guda 30 yanta a rana guda wata sadaka maratan bi irin fiha 700 ba'irin waradat alaihi tahmilu min kulli shay'in sannan wata rana aka ce wani shudi ya taba sadaka da wani wata karabka konvuwa kenan ko ta raƙuma wanda raƙumi 700 ne wannan raƙumin sun zo sun zo ne alaihi daga sun zo mashi ne tahmilu min kulli shay'in suna dauke da dukan komai duk abin da ake bukata na saidawa na amfani da na ci da na tufafi da miye duka ya sadaka da su fatasaddaka biha sai sadakar ita wa bima alaiha da abin da ke kanta zakuman ya bada sadaka da abin da su ta doka da ɗari bakwai baki ɗaya wa bi aqtajiha da kuma labtunsu wa ahlasiha da shinhudar da ake ma har shinhuda duka ba abin da ya bari duka ki ɗaya ya bada sadaka wa da sallallahu alaihi wasallam ne ma'awiya wannan shi cikin addu'an da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya mai ta albarka ku diba gani irin dukiyar da irin alherin da ya same shi wannan shine ba iyaka kin wannan mutum guda ne sannan wanda an sallallahu alaihi wasallam ne ma'awiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba addu'a ga ma'awiya ibn abi sufyan kenan bit tamkini da ya samu tamkini an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a ya ce اللهم علمه علمه الكتابة ومكنه في البلاد ونجه ووقيه من العقاب من العذاب الله كسند da shi littafi ya sa alqur'ani yana cikin ma masu rubuta wahayi kuma ka bashi tamkini shi tamkini ne ne misalin tamkini misalin tamkini kamar ya ka dauka misali bisa abinci aka ce wannan Allah mai tamkini bisa abinci shi baya shayin wani abu ba dai abinci ba ya ce ya hikari abinci ya huce wani yana tamkini kuma wai ba shi nashi ba kawai badawa yake ba zancen ya kare mutum misali mutum a shekara zai ci buhu ɗari misali to shi yana da buhu miliyan a shekara bai huce ya ci buhu ɗari ba buhu miliyan yake da kuma yana da gonakai wanda kullum ma ana kawowa ko bai kare ba to wannan abinci yana da tamkini a ciki to shi ba bisa kan abinci ba to Allah Allah yana Allah yana ba mutane tamkini cikin abubuwa da dama to shi addan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shine Allah ya bashi tamkini a cikin garuruwa kawai duk inda ya je inda ya zama kawai ya yi ƙarfin wajen to saboda haka sai da ya zama shine ga magana gaba eh fanala da khilafa sai ya samu khilafa baki da kalifanci ma ya samu duk da cewa wannan wasu malamai suna cewa a wata riwaya dai imara ake cewa sarauta ba khalifanci ba saboda khalifanci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-khilafatu ba'di salasuna aman ko sanatan bayana khalifanci shekara 30 to da aka lissafa shekaru 30 suna cika ne da wata shida da Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu anhu ma da yi wato bayan shahada ta sayyidina ali musulmi sun haɗu sun baiwa ɗansa hassan halifanci to shi ko ya yi wata shida dama annabi sallallahu alaihi ya tabbata ce ɗana wannan Allah zai haɗa wa'ansu jama'a masu jama'a biyu ta musulmi masu ko ta muminai masu sabani Allah zai haɗa shi da su zai haɗa wannan jama'a da wannan ɗan nawa to kawai sai ana jayayya daman tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to ko shi da aka bashi wannan khalifancin shikenan bayan wata shida sai ce to ya baiwa shi ba shi ke da khalifanci ba ya saba kai ya baiwa Muawiya abu sawan sharda ne to shikenan aka lissafa wannan watan shida da sun cika shekara talatin da wani annabi sallallahu alaihi wasallam kenan daman bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to bayan wannan shekara talatin mulki zai biyo baya to su ko na Muawiya sahabi ne mai girma khalifa ne na musulunci babu lokacin shi musulmi ba su da sarki sai shi daga wannan zamanin da sayyidina Hassan ya bashi ya bashi ya sauka daga mulki ya daga ya yada musulunci yadda yadda ba ka tsammani ya yi ma musulunci hidima sosai to amma shi Muawiya ba da ji suyan shi ma sahabi annabi shi ne maka wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a yace Allah ya bashi ya bashi tamkini a cikin garuruwa to kaga sai samu sarauta shine wani suka ce gyaran kamar da ke akwai sai na dan da sai na ali yau ba ba a ba shi shi da kashe kowa ba wanda ake wani dan shi ne ake cewa Yazid bin Muawiya shine ya kashe ya jagoranci kashe dan uwan sai na Hassan sai na Hussein alaihi salatu wasalam ya dan shi to kaga mulki kawai daga baya sai zama mulki a wannan zuriyar su sai abin ya kuma ya koma mulki kamar na talauta kamar gado kaga daga shi sai dan shi sai ya haka dai abin daga nan abin ya kawai koma mulki koma na gida alhali ko duka halifofi wanda suka zo kowa ba wanda ya ba dan shi ba wanda ya ce kawai nasa ba dan gara sai na Hassan shi ko musulmi ne su ma suka ga kawai shi ne ya cancanta bayan sai na ne. To wannan sai ya zama mulki shi kamar da maki sanar sanar da ya to bayan shekara tara sai abin zai zama mulki. To haka abin ya shi dai ko mulkin ne ko khilafa da ya samu shine abin da abin da yake wadi kuma ya same shi ne saboda addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yughlaba ma'awiya ma'awiya ba an taɓa rinjaye shi ba a yaƙi sai na ali da wannan labarin ya zo mai bayan sun ƙare yaƙi shi ta ai da wannan hadisin ya da na samu da na samu wannan hadisin da ban yaƙe shi ba yau wannan annabi sun ce ba a shin galaba ba an yaƙi ba wanda ya ci shi da yaƙi to kai in kaji ai ba ma ka tarka ko ba ma ka tarka ka yaƙe shi ba ka ce wannan ana ba kuma ne ya da nuna karatu da Allah mun ci ida yau فنال فنال الخلافه ولسعد بن ابي وقاص هكا النبي صلى الله عليه وسلم يا يا ادعى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان يجيب الله دعوته Allah ya karba addu'arsa kawai shi addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam mai duk in yayi addu'a Allah ya karba fa ma da ala hadi illa sujiba lahu bai taba yi ma wani addu'a ba sai Allah ya karba duk wanda ya saki wa in kai addu'a ma ba daidai ba to ka gaba daidai ba an ce wani mutum ana ce mai Abu Sa'adata yazo yana hidi masayid na Ali bangan da basu dace ba kawai shi shi ya san ƙarya yake sai ce yace wannan in ƙarya yake ya Allah in ƙarya yake atil fa atil in kana kadiban fa atil umrahu wa atil faqa wa atil koko atala Allah faqrahu أعطانا الله أمره وأعطانا الله فقره kuma ƙarshen dai cikin adda ya ce mini ka sa shi dai kuma ya zama mafsun wani abun abun sakawa fitina yace in dai ƙarya yake Allah ka ka ja kwanan shi a bashi ya jima duniya sannan a sa mai jima a ja talautin shi yayya a sa mai matsala talauci sannan ya zama kuma fitinan ne ya kasance aka ce shi ne ba da ruwa ya ce wallahi na gan shi bayan ya tsuwa girar shi tana saukowa ga idan shi saboda tsabar tsuwa amma a cikin gari yana miƙa hannu yana so ya shakuni 'yan mata aka ce kai ne wannan aka yi magana ne wannan ce wallahi to adda adda aka mini ce to shi gashi da kashi ya sani ya ce adda adda aka mini to wannan sa da ya yi adda biya irin wannan musamman irin wannan masu ƙaryan zo su ne ƙarya ce to in Allah wannan ƙarya ce a mai kaza ko sai abin mutane sai sun gani su kansu wanda abin yake wake yake yake samun sai sun wadi kamar da ya mata mata wadda su so ta mai tace yana cin iyakarta yace to Allah da farko dai a amshe idanunta sannan a kashe ta a abin nan ginta a gonar tata hakan nan ta makance tana ta kawai ta ita kan take wadi wannan addu'a ta abin ta same ta sannan ta hada cikin wani rami a cikin gonar sannan ta mutu ودعا صلى الله عليه وسلم بإذن الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بجهل فاستجيب له في عمر سنة عليه صلى الله عليه وسلم يا أدى Allah ya gagarar da musulunci da ɗayan Umar guda biyu ko Umar bin ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu ko ko Abu Jahl shi ma Amr sunan shi Amr Amr bin Hisham yace Allah yace yace ya Allah ka gagarar da musulunci lokacin musulunci yana cikin zulla yana cikin ana an an yi rinjaye musulmi ana wulakantar da musulmi ya adda wannan sai Allah ya karba a cikin sai na Umar sai na Umar ya da ya musulunta ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ba mu taɓa shiga wulakanci ba tun da sai na Umar ya musulunta musulunci bai taɓa ganin wulakanci ba wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu to gashi ma shi riga malam misalci ne Abdullahi dan Mas'ud idan ta bata gari shi yace mazina a izzatan منذ أسلم Umar. ba mu gushe ba ba mu gushe ba muna gagararru muna cikin muna cikin buwaya tun da sai na Umar ya musulunta wa saban nasa fi ba'adi magazi afashun sannan mutane kishirwa ta taba samun su a cikin sashen ya kuna na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuna jami ne na yaki ya kuna ki ta ko ya koki jami ne yaki eh da na hadi koko ko a ce ya koki ko ya kuna amma mutuka ce yakuna ce daga irin yakokin yakokin hida ce ko to saboda ƴan uwana adara suna ji kasu ce ba ba san ba ba a cikin sashen yakokin sa sallallahu alaihi wasallam kishirwa ta samu mutane fa sa'ala umaru addu'a sai sai na umar ya tsaya da annabi sallallahu ai addu'a fa da'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a faja'at sahabatu sai ga wani girgije ya taho fasakatuhum sai girgijen nan kawai ta saki ruwa sakatuhum hajatahum ta shayar da mutane iya bukatar mutane kuma akal a cika sannan ta ɗauke shi ke ruwan ya tsaya wada'a filisti suka yi fasuku haka nan annabi sallallahu ya yi addu'a cikin neman shayarwa neman shayarwa ruwan sama lokacin damuna kamar hadisin da aka sani na wanda ya zo ya ce ana annabi sallallahu alaihi cikin hudu ya ce ya rasulullahi dabbobi sun mutu mutane gashi sun galabaita da irin da han iyalai ma suna mutuwa suka gashi dai abubuwa jiya an shiga matsala babu ruwa ka roƙi Allah Allah ya saka Allah ya kawo ruwa annabi sallallahu alaihi yayi addu'a da aka kama ruwa sai aka yi sati guda shine aka ce fasuku sai a aka sha da mutane su mashakau ilaihi ilmatara fad'a fadahu sannan aka ce wannan mutumin ne shine ko ko wani shi ne yazo ya sa da saki sati yake yace ya ma'aikin Allah Allah da mutu busashen kuma sun mutu hanyoyi sun rihe dai matsaloli kuma ruwa sun yawa eh a ya ta a dauke ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma sai aka yayi ma mutane shine fadahu ko fadahu sai aka yayi ma mutane amma shi ba ba ta ba a dauke ruwan ya ce hawari na la alina ruwa zagaya dai kewayen mu ba akan mu ba an ce wani girgijen bai gushe ba yana ruwa a sarmadan wa kan da aje kasada ya ce ma aje kasada wanda muka gani satin da ya gabata wanda idan shi ya huto kin nan a yaki aflaha wajhuka aflaha wajhuk Allahumma barik lahu fi sha'rihi wa bashari yace huskan huskanka huskanka tara tara bauta kuma ya ce a ya Allah ka yi albarka a gare shi a cikin gashin shi da fatan shi ya ce famata wa huwa binu saba'in na sanatan sai da yawa fati yana ɗan shekara saba'in wa ka annahu buna hamsa asharata sanatan kai ka ce ɗan shekara goma sha biyar sai da ya shiga shekara saba'in amma kai ka ce ɗan shekara sha biyar ne saboda abin da karɓa adda da Allah ya ta maki sallallahu alaihi wasallam wa qala lin najra hakan nan yace ma sha'irin nan mukhadara min annabi gatu zubiyan kenan asan shi dama an san shi ya shahara da waka tun gabanin zuwa musulunci har musulunci ya zo yace la yafudullahu faka kar Allah ya zubi da haƙoranka wannan addu'a ce ake yi in mutum ya haɗa abu mai kyau in mutum ya haɗa abu mai kyau ta ce ne haka nan ka Allah ya zubi da haƙoranka dan fa al al al fam ba baki ake ni fu fan ake ni baki amma ana ni nan haƙoran wannan mutanen saba hudu haka in kai abu kai kar Allah ya zuba haƙoranka to shi abu ko da wata ma ake tsara sanin ya faɗe shi Allah zartarwa yake ya yi hadisi haka ya faru sama saqatat lahu sinu ba haƙorin shi ɗaya da ya taɓa faɗuwa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ko ko baka kai daga yan ga wa fi riwayatin a cikin wata riwaya faka fakana ahsanan nasi sagaran sai kasance shine mafi kyawun haƙora a cikin mutane sagar amnubi ana mushiri ana ce mata sagar amma ana ana ne haƙora idza saqatat lahu sinnun nabatat lahu ukhra in haƙorin shi ɗaya waɗi sai ɗaya fito wannan wai matuƙar rayuwar shi kuma wa asha 20 wa mi'a tara sai da ya rayu shekara 120 wannan wata riwaya wata riwaya wakila akthara min hadha wata riwaya aka ce yayi haka wani suka ce 180 ma wani suka ce 200 ma da wani abu ko da 40 shekarun da shi dan saboda shi tun kamun zuwa musulunci da mai yana nan ya jima har bayan musulunci har zuwa musulunci har annabi sallallahu ya bar duniya shi yana rai yana rai haka yake da sai dai kawai wannan kuma wata dama wata baiwa ce ta wata ubangiji Allah inda ya so yake kayansa to wannan duka addu'a ce ta maki sallallahu alaihi wa sallam. Ah wa da Ali ibn Abbas haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga Abdullah dan Ma'ra Abbas yace Allahumma fatihu fi din Allah ka sanar da shi addini ka fahimtar da shi addini wa alimu ta'wil kuma ka sanar da shi fassara ta'wil shine fassara ta alqur'ani fasumiya ba'adu sai ga Abdullah ibn Abbas an waye gari an ana kiran shi al-habara wa tarjuman al-qur'an ana kiran shi alhabar masani wa tarjuman alquran kuma shi ne fassara alquran shi kan shi kai ka shi kai ka shi ne ma fassara alquran tarjama ta alquran wa da ali abdullahi bin ja'far radiyallahu anhuma haka ne yayi adda ga abdullahi dan ja'far ibn abi talib kenan ya ta tabbata ga shi Ja'far da dan shi Abdullahi bil baraka ya annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya da albarka fi safaqati yamini a cikin kadu kasuwancin da dama shi za ta kulla faman tara shiyan sai yau aka waye gari bai taba sayan wani abu ba illa arabi hashihi sai fata sai ya ci riba a cikin shi wa da alil lil miqdad radiyallahu anhu bil baraka haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga miqdad ibn aswad kenan bil baraka da albarka kuma shi ma fakanat indahu ghara'iru min al mal sai kasance a wurin shi akwai manyan buhunna na na kuɗi shi kuɗi buhunna ne a wurin shi wa da abi mislihi li urwata ibn abi rajat hakan nan yayi adda da irin wannan albarka ma'ana ga wani sahabi da ake cewa urwa dan abi rajat fa qala sai shi gashi urwa yana yace kuntu aqumu bil kunasati fama arjiwata arba'a arba'ina alfan ina tsayawa a wata kasuwa da ake ce mata kunasa ba na dawowa a kasuwan nan sai na ci riban wajen dinari kenan a dubu arba'in wa kan bukhari fi hadisi a cikin hadisin shi imam bukhari ya ce fa kana lawishtara turaba rabi'a ci sai kasance da zai sayi kasa da kasa ce zai sayi ce da sai ya ci riba cikin ta wa ruwa mislu hada haka aka rawaito kwatan kwatin wannan ne garkada ta idan ga wani sahabi shi ma da ake cewa shi garkada wa naddat lahu naqatun fada'a faja'ahu biha isarurin shi garkada da naddat lahu naqatun sai wata taguwa tashi ta tsere ta kubce irin ta da ake ce ta ta shiga daji ta daji da ta tayi fada'a sai hida mu aiki sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda faja'ahu biha isaru rihin sai wata guguwa kawai ta zo mishi da zai guguwa ta dogo taguwan nan ta zo da ita hatta radda alayhi har sai da guguwan nan ta mayar da ita zuwa gare shi wada li ummi abi hurairah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda ga ma'aifiyar abu hurairah radiyallahu anhu fa aslamat sai ta musulunta shi ko abu hurairah radiyallahu anhu yana da ma'aifiya yadda dai kowa yake so kana da ma'aishi kana da naka kana so ya musulunta ya so mahaifiyar shi ta musulunta wani bibi ma da ya so ya nemi mata zantan sai ta hidi wata magana mara daɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai hito yana kuka yana hawaye zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya ya annabin Allah ya ma'aishi Allah kai ud'ullah ya hadi ummi ka riƙe Allah Allah ya shirya da ma'aikiyata sai annabi sallallahu alaihi wasallam daman kamar da makaranta wanda sallallahu alaihi ya kasance ba ba ka roƙa shi wani abu bai baka ba ko ya mata al'umma bai ma ba sai ce Allahumma di umma abi huraira ya Allah ka shiyar da uwar abi huraira shi ko saboda ya san adda annabi sallallahu alaihi wasallam karɓaɓɓiya ce ba san ta ma ba shakku kawai sai ya yana yana murmushi yana jin daɗi ya hito daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta gida da ya je gida sai tarra an kawo kowa sai mahaifiyar shi da ta ji ta kunshi ta ji karanta kalmi shi ta ce dakata ya ɗan dakata kaɗan ya ce wanka take ashe sai ta da sa kayanta sai ta bude ta yi tsaro wai wankan musulunci ne take yana shigowa ma tace daga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shi da ba mu tare gaskiya ce Allah annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to shine adda da yama maisha abu ra sai ta musulunta wa da ali aliyin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda ga sayyidina Ali radiyallahu anhu yarda da mutagari shi an yi kufal harra wal qarra Allah ya isan masa daga zahi da sanyi tsananin zahi Allah ya kiyaye shi duka sanyi ne da zahi fa kana sai kasance ya labasu fi shita'i siyaba saifi sai aka waye ga annabi sayyidina Ali yana sanya tufafin dari a lokacin siyaba shita'i tufafin dari ko ya labasu fi shita'i kai yana sa a lokacin dari da yake sanyawa siyaba saifi sai sa tufafi na zahi wannan ake sanyawa a lokacin dari ka tufafin zahi a irin kaya marasa nauyi lokacin da mutum iske kai kake nema sai ka sa kaya masu nauyi shi sai sa marasa nauyi wa fi sai kuma lokacin zahi ya bashi sai sai sa kaya masu nauyi lokacin kaya ka baka riga kana ganin mutum ya sa riga mai nauyi sai ta zuwa shi sai sa masu lokacin sai sa masu masu yauni wala yusibu harrun wala bardun zahi baya samun shi ko ko sanyi wada Allah wada wada Allah li Fatima tabnati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah wa yarsa Fatima radiyallahu anha Allah yuji ahakar Allah ya saka mata yunwa kuma kala ce tace fa majutu badu tunda aka mun addana ba sake jin yunwa ba wata alahu tufai shi ma ibnu amr tufai dan dan amr ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ayatan liqaumi annabi sallallahu ya bashi wani alama wani abin da zai aya in yaje mutanen shi za su sallamawa fa qala allahumma nawwir lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya Allah ka haska ka gare shi kai haske ka sa ka sa haske a gare shi fa saba lahu nurun baina baina ainihi sai wani haske ya hito gaba ga gaba ga idanunsa fa qala ya rabbi akhafu an yaqulu muslatan sai ce ya ubangiji to ina ina gudun kuma in naje mutane ga haske gaban gaban idanuna su ce kai wannan yana ga wata abu ne wata azaba ce ma Allah ya mai musula ga wani abu ne wannan aka mai kamar wani ukuba ce aka mai wannan yau wani irin ido haske haske gaban idanun ka kai to da yace haka fata awwala ila tsarfi sautihi sai hasken ya koma a gehen a sautu sautu ita ce bula da shi da ke hawan daba shi da ita fa kana yudiu fil layli fil laylatil muslima sai kasance wannan wannan yana haske sosai a cikin dare mai duhu fa sumiya dan nur sai aka sai aka wayi ana ce mai ana kiran shi da ma abucin haske an ce zunur zunur suna da yawa cikin sabai sun kai ko su bakwai ma wanda su ma irin wannan a musu ko mutum ya samu haske kawai haske ya lazimce shi sun kai su kusan bakwai amma zunurai ɗaya ne shine sai na Usman bin Affan dalilin ya armi ayyan ma'aiki sallallahu alaihi guda biyu shi ake ce ma abucin haske biyu wada ala mudar sannan alaihi salam yayi addu'a absa wata kabila da ake ce mai mudar saboda jafa'in da suka ma ma'aiki sallallahu alaihi ya faru fa uku heto su yankin su kawai sai aka samu sai sai fari ya same su fari hatta ta tafathu quraish hatta da dangi ma'aiki sallallahu alaihi quraishawa suka zo suka bashi hakuri suka nema ya tausaya daman shi ainihin rahmatu ne sai ya tausaya fa da alahum sai ada ya musu adda fa su ku sai aka shayar da su wada ala kisra hina mazzaga kitabahu an yumazzika Allahu mulkahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda wa kisra sarkin farisa suna su ne kamar puissance ta farko a duniya ba kamar ba wanda kai kamar su sarki na lokacin wannan shi ba mai daula wadda take kamar su lokacin da annabi sallam ya aika ma'aikansa su kai su isar da sakon musulunci zuwa ga sarakuna shi da aka kai mai sakon ma'aikin sallam littafin risala a wasiƙa ta ma'aikin sallam kawai sai ya kikkita ta da aka yi da ma annabi sallam sai annabi sallam ya ce Allah ka kikkita mulkin shi sai sai falam tabka falam tabka lahu baqiyatu sai aka wayi gari ba wani abin da ya mai saura shi da mulkin nashi ya tahi walam wala baqiyatu li farisa riyasatun sai wata wani shugabanci kun bai sake dawwama ba bai sake wanzuwa ba ga su faris ga ga ga ga farisawa kenan shi a tsarin duniya a cikin sasani ko yankuna na duniya bayan sun waye gari su ne isan ta farko to sai ga aka waye gari kenan kawai mulkin su ya taurasi wada ha ala sabiyin qata alaihi salatu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi adda amsa wani yaro da ya yanke mai sallah an ya qata Allahu asarahu Allah ya yanke sawunsa fa uqida sai aka zamanar da shi ba sai ka tayi a ga a ga sawun naka ba kawai shi kenan kawai shi ba shi ba tayi daga nan wa qala li rajulin ra'ahu ya'kulu bi shimali kul bi yaminika annabi sallallahu haka yace ma wani mutum da mutum yana ci da hannun shi na hagu sai annabi sallallahu yace mai kul bi yaminika ka ci da damaka faqala la asati ko sai shi ko mutum nan dan girma kai sai ce a bani ya faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lastatata kar Allah saka iya aka ce falam yarfa'aha ila shi daga nan bai taba bai sake daga ta zuwa bakin shi ba shikenan ba iya daga ta kuma hannun dama shikenan ba ta ka ce ba ka iya to kar ka iya bai saki iya ba wa qala li utuba bin abi lahab allahumma salli alayhi kalban min kilabik yace ma utuba dan abi lahab allah utuba shi ma muna ga mun yi mun yi dake shi nan inda ba cikin karatun diwani bane ba kawai shi za su tsaya yaje hida mama ake sarsanan sun saba kawai a je a hida ma ki sunan magangana da maganganu a yi mai hula wulakanci a hida mai autar rai kawai saboda zaman tozartawa da wulakanci da ya je hida ma alaihi sunan abin da hida mai sai alaihi sallallahu alaihi ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Allah ka sallada mai wani kare daga cikin karnukanka ka ba wani kare iko akan shi daga cikin karnukanka an ce da ya sai dan baban shi ni kace mai ga abin da ce mai ya ce ma ya ce a ga abin da ya ce mana sai ce kai to wallahi ina shi ma tsoro su su ha kamar da Qur'ani ke cewa fa innahum la yukadzibunaka ko wata ruwa wala innahum fa innahum la yukadzibunaka walakin ghalibun bi ayati la jahadu su ba kare ta gaske ba da sun san addu'a abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kawai sai ya tabbata gaskiya ne su ka fare ma ba kare ta Annabi ba kawai dai su dai walakin ghalibun bi ayati la jahadun azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah yau da aka tayi za mu suna shirin za su yi balaguro ne wai shi kai ana neman sa'a sai ka nemi annabi Allah kai dai magana kina zai suka yi balaguro suka tahi sun kara maka tasu su samu sun daman rirsu shi ta'i wata aikin sun yi daman kasuwancin nan sun tafi sai da suka je wani daji inda za su yada zango lokacin sun sassabke duka labtunsu sai wani zai ce masu kai ku ku rasa inda za ku yada zango ce wannan wannan wuri ne fa mai zakoki suka ce to kuma ya suka iya to nan wani shi abu labu ya ce to gaskiya jama'a ina ji ma ɗana tsoro gaskiya abin nake so da Allah ku yi haƙuri kowa ya kawo kayan shi a tattara a tattara a yi lodi a yi wata dala ɗan na ya hautan ƙololuwa mutane suka shi shugaba ne cikinsu suka yarda aka yi dala aka yi aka tattara mutane suka kwanta ƙasa shi ya hau can sama kawai sai zuwa can sai ga wani zaki ya taho an kwanta mutane suna ganin shi kawai keketare mutane ya hau can sama ya harbo wancan dan nashi ya kata kata da shi a da ma ke sallallahu alaihi wasallam shine fa akala hul asaru sai sai zaki ya tinye shi wa qala li mar'atin akalaki al asadu fa akala haka ne yace mata mata ita ma mai hota gare shi zaki ya tinye ki sai zakin ya tinye ta wa hadithu al mashhur min riwayat abdullah bin mas'ud fi du'a'i ala quraish hina wada usala ala raqabati yace haka nan hadisin sa shahararre ne daga riwaya Abdullah bin Mas'ud da Allah tabbata gare shi cikin addu'a da yayi a bisa Qurayshawa ina wa da usala ala rakbatihi yayin da suka sallallahu alaihi wasallam yayin da suka aje ma'aiwa ma'aiwa wannan danya ma'aiwa suka suka aje ta a bisa wuyan shi wa huwa tajur shi ko yana mai sujada yayin sujada suka suka dora mai ma'aiwa ma alfarasi tare da datti na na hanji da na uwa hanji su ne ake ma alfaras irin kashin da ke like da wannan wadda mu da jini kyau suka suka ya yi sigara suka suka yaba mai kuma wai ba ma a jiki ba a wajen wuya wasan ma mu sai ya ambace su a cikin adda shi ya yi adda ya ce Allahumma alaika bi fulan alaika fulan Allah alaika ka kama kama wani da wani da wani ya ambace sunayensu ya ce wa kala Abdullahi bin Mas'ud yace falakad ra'aytuhum wallahi sai da na gansu qutilu yawmal badr yawma ya ranar badr duka an kashe su wannan wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a ala al-hakim duka wanda ya zana sai da aka kama duka su suka halaka a lokacin yakin badr wa da'a ala al-hakim ibn abi abi al-as haka nan yayi wa al-hakim ibn abi as adda wa kana yaktaliju bi wajhihi wa yajmizu inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam aila ya kasance bayan ma'aiki sallallahu alaihi yake komawa sai yana kwaikwayon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana magana wai yana kwaikwayon shi da bakin shi yana murgu da bakin shi yana jujjuye baki bayan ma'aiki sallallahu alaihi kuma ya nuna a'a wai abin da kamar yana kare ta abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai nuna a'a aka ce ma'aiki sallallahu alaihi sai ya ganshi ya mai yana ganin shi sai ya ganshi kamar suka yi da hudu da ya ganshi haka fakada ta yace kazalika kun yace to ka zama hakan ka zama hakan kawai sai aka ce sai din da kawai yana ta murguda baki yana yana wasa da din da haka haka na ya mutu eh yana karkarwa yana wani makarkata yana murguda baki haka na haka na ya mutu falam yazal aka ce bai gushe ba ya khaliju yana irin wannan murguda bakin ila amma har ya mutu wada ala muhallib ibn jassama haka nan shi ma ya adda absa wani wanda ake cewa muallimu dan shi sama fa mata da sab'in sai ya mutu bayan kwana bakwai falafazatul ardu da ya mutu bayan kwana bakwai aka sashi kasa kasa ta hurzo shi thumma wuriya sannan aka sashi aka sake sashi da cikin kasa falafazatu marratin kasa ta ta hurzo shi kasa ta ta huddo shi so da dama mutane sai gari fa alqu baina suddaini warjamu fa alquhu kenan baina suddaini warjamu alaihi bil hijara sai suka sashi tsakanin wasu duwatsu guda biyu kuma kawai suka jajjewa mai duwatsu kawai suka suka rauta mai duwatsu yace asaddu abin da ake ni da dutsen nan janibul wadi gehen gebe ne inda ke akwai duwatsu wa jahadahu rajulun bi bai'i farasi haka nan wani mutum sai muso yawa annabi sallallahu alaihi wasallam muso da cinikin da suka yi na wani wudoki dai sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wayyar lati shahida shi ha huzaimata radiyallahu anhu nabi wannan doki shine wanda huzaima kin nan wanda aka sani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zartar da shaida shi in ya shaida kan mutum biyu suka shaida shine wanda huzaima kin nan ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida wato shi wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo sai wani doki ya ba da kudin mutumin bai hude ne sai ce ma annabi a ai baka bani ba annabi sallallahu alaihi ce na baka mana yace ah ka bani waye shaida ka to shi kuzai mana nan yace ni ne shaida ni ne shaida to daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ah kai ya kai kai shaida yace haba Allah ya yarda kai ya turo ya turo mu kai muna ina shaida ka cikin abin da ke zuwa daga sama daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala in ka su shaida ka cikin wani abin da ke da duniya wani doki kai gaskiya cikin abin da ke ba kamar Allah kariya maza kamar wani mutum haka kariya ya ce to shi kenan ya ce anasu na ce to hutu to shaida ta zai ma zaman shaida mutum biyu take kuma wannan mu'jizar ma ba tashi bayyana ba har sai da aka zo ana hada alqur'ani ya kasance duk wanda tare cewa sabon sun haddace amma ko ta aya ba a ayyata a inda suke sai an samu shaidu biyu sun shaida eh mun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aya ayyata a waje kaza ayan nan gata mun shaida lalle wannan aya annabi ne ya karantar da mu ita kuma ga inda yake aje ta sai da aka zo wajen na karshe ku aka rasa aka rasa wanda zai shaida sai sai ku zama shi kadai a to to shi ku zama kadai a to mun shaida ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mun shi shaida shi shi kadai kan shaida mutum dushi a to shi ne zaka zartar to shi ku zama yace shi ne yace shi ne wanda wannan mutumin wannan cinikin ne da aka yi haka ma ji sallallahu alaihi wasallam saboda adalcin shi da rahama shi faraddal farasa sai ya mai da mutumin nan shi mutum ya yi digidi saboda dama ya san ƙarya yake da yahudan nan amma da haka sun shi sai ya mai da mai dokin ce shekara dokin ya ce bayan haka sai ya ce farasa ba'adun nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajuli wa qala sai ya ce allahumma in kana kadiban fala tubarik lahu fiha ya allah in ya kasance makarafi ne karka yi albarka a cikin karka mai albarka a cikin wannan dokin fa asbahat shafiyatan birjiliha kawai sai dokin ya kai ayi gari kawarta ta kumbure ta inda ba ta iya dore kafa akan kasa kafa guda ta kumbure ba ta ba ta zuwa kan kasa to ina kai ina ita yana albarka kuma kin so kake ka sai ta ka samu kudi shi ne ce ai rasi atan yana din mai doka kafarta rasi atan yana mai doka kafa dokin yana mai doka kafa bai iya ji kafa kasa wa hadal babu aksara min an yuhata bihi yace wannan babin haka sai za a yi bayani bisa kan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wanda yayi addu'a alheri ya samu mutum ko ko mutum yayi wata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a shari ya same shi yayi karhin a kewaye shi na ta ta zanawa abin bai zanuwa tuna da yawa sai dai a wadatu da abin da aka ambata kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على هدي حق قدره مدار العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين